أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة جماعة المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna biyu ga watan biyu na musulunci shine watan safar biyu ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana 1447 wanda ya daidai da 27 ga watan 7 na shekara 2025 miladiya ci gaba da karatunmu da muke a wannan littafi mai albarka littafin risala risalatu ta abi zaidin al-qirawani littafin fikihu na mazhaban ta imam malik bin anas Allah ƙara masa yarda har yanzu dai muna cikin wannan babban babi da yake bayani a kai kumso abubuwa guda takwas babu aure da shika da kome da zahari da ila'i da li'ani da kul'i da shayarwa da sauransu yau insha Allah shi ne darasinmu na 61 haka ne ko? insha Allah za mu tashi kan gaba in jan manta ba je wa man dallaka imra'atuhu thalathan لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره نن ku ba da shafi shafi na nawa ne katrobentres shafi na goma ya tara da uku kowa ya gani mu ce so malaci wa man dalaka imra'atuhu ma'ana mutumin da ya saki matarsa musulmi ɗa ya saki matar shi wannan matar ɗiya ce ko bawa ko baiwa kai musulma ce ko kitabiya ma'ana ba kitabiya tunda an halatta ma musulmi zai aure ba kitabiya imma kirista imma ba yahudiya amma ba zai iya aure ba majusa a te wadda bata da addini haramun ne wannan matar mana an tare shi ne an ya tare ne ta ko bai tare ba to shi ne mala ce wa man ɗallaka imra'atu salasan duk wanda ya zaki matar shi so uku lam tahilla lahu bi milkin wala nikahin hatta tankiha zaujan gaira to wannan mata da shi da ita kwata-kwata an raba gari an raba gara ba ta sake halatta a gare shi ta kowace hanya ta hanyar mulki ma'ana ko da baiwa ce a ce an riba ce ta ta koma baiwa an sai da ta an kana sai a sai da ta to bai isa siya ba ko kuma aure duka da za ta koma baya daga baiwa daga baya to saboda haka bai halitta ya siyo ta kuma bai halitta ya kusance ta hatta tankiha zaujan gaira har sai ta sake wani aure daban wani miji daban shine hatta tankiha zaujan har sai ta yi aure an nikah anan malamin sai ƙara jaddada mana idan an ce aure nikah ba wai ana nufin ba ko kulla auren ba a'a ma'ana sai an aure ingantacce kuma an tare mijin ya santa ta san shi dalili hadisin wata baiwa Allah da ake ce ma rufa'a irin haka ya faru da ita ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mijinta ya sake ta sake uku manzon Allah ce to shikenan ke da shi an rabu babu zancen aure babu zancen kusanta mun yi bayani cewa a musulunci ya shar'anta idan aka saki mace saki ɗaya saki biyu ba ta zuwa ko ina ta zamna a nan cikin ɗakin da ta yi idda wannan shine sunna wannan shine shari'a hakika kai musulmi ne na kwarai ke ma musulma ce ta kwarai ke zamna ba a tashi ba a kwashe kaya aiki jahilci ko nuna da iyayen da mata a'a ba abin fushi bane ta zamna a nan ɗaki kuma a solusu a cikin sauƙi za a samu warwara amma da an yi wani fu'i izire shedan ya iza to shi kenan an shiga cikin masifa da bala'i saboda ne an saba wa karantarwar Allah da karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ita wadda aka sake ta so uku to ita ba ta da wannan alhurma ita ana sakatta to ta bar gurin domin ita babu wata alaka ta yanke tsakaninta da shi shi ita kuma wata ba sake daya sake biyu akwai har yanzu alaka matar shi da an yi durum durum durum kawai shi kenan an koma ina ba ta manta to shi kuma wannan babu wani alaƙa to shi na ake ma dalaqul ba'id an ƙare to saboda haka duk wanda ya saki matar shi har sai ta so uku sun ƙare da shi da ita ko da za su zauna a duniya ba kowa daga shi sai ita babu aure in ku za a yi aure sai in ta sake auren wani namiji daban to kuma ku shi ba wai ɗaura auren ba a shi kenan ai ta kulla aure da wancan kawai shi kenan kafin da saka jima ta ce mishi ta fasa aikin banza har yanzu bai ruwa a'a annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin wannan na rufa'a sai ce mata hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce har sai ya dandana manzumaki ke ma kin dandana zumashi ma'ana har sai an kwanta aure ba kawai haka nan da an bulla an watse a'a sai an yi aure ingantacce ta san shi ɗaya namiji ya san ta iya mace kuma sa'an nan babu kwamflo ai wancan sati mun darasin ko kuma babu kwambil ba kwambil bane ba aka yi ba kwamflo bane ba aka yi a'a kawai haka nan suka ga junansu suka daidaita aure ta yana son tana son shi aka je kuma aure ingantacce can kuma tasu ta haɗo su suka rabu to wannan aure shine ingantacce to yanzu kuma ya halatta wancan miji na ba to yanzu yana iya dawa mai shi yace ma layin zawarawa layin masu neman aure amma shar'i wannan miji wannan aure da zai halatta ma wancan miji na baya ya dawo ga matar shi ta biyu to shar'i sai ya kasance wanda ya aure ta musulmi ne ala misali me dalilin muka faɗa haka da musulmi sai auri ba yahudiya suna zaune tare ko ba nasariya suna zaune tare aka yi saki ɗaya aka yi saki biyu aka yi saki na uku an ƙare kaga ba yahudiya ce yanzu da ta ƙare sai da mun tabbata musulunta ba sai wani ɗan uwanta ba yahudi sai aure ta ko kuma wani ɗan uwanta ba nasare sai aure ta can su ma suna zaman su tasu ta haɗo sai suka rabu to yanzu kuma wannan miji nata musulmi kaga ta sake wani aure ko sai yake so zai maido ta to ba zai ba zai ta maido ba kun bamci wannan hukuncin ko ya maida ta bai da ba yanzu wa shi ko ne a'a ba ta maiduwa sai idan musulmi ya aure ta sai idan musulmi ne ya aure ta wancan aure na bayahude da na banasa da krista ba su halatta ma mijinta na farko ya sake koma da ita sai idan ta sake ita auren na musulmi auren kirki sa'an nan kuma aka rahu tukwayensu kuma wancan mushi na farko yake iya komi ina ba ta an fahimta kenan da ba yahudi ko nasara zasu aure ta sake ta ko kuma wani ya mutu daga cikinsu duka oho bai halatta yi haka ma kuma alal misali da za ta auri yaro wanda bai balaga ba musulmi ita kun ga babba ce ko kuma sai ta auri yaro amma yaron bai balaga ba saboda haka akwanta auren to shi ma wannan aure ya halatta amma wannan aure bai halatta mata koma mijinta wancan saboda musulunci bai yi itibarin saduwa ta yaro shi wannan saduwa tasu ba a ɗaukanta komitin da bai balaga ba yaro kenan shi bai san komi ba ina ba za mu fita ba wai haramun bane ba ta auri yaron karami ba a'a matsalar tun da bai balaga ba to bai halatta musu wannan aure nasu bai halatta musu amma da da aka daura auren bai balaga ba to ba a tare ba ana nan ana nan har sai bayan ya balaga sai suka tare to yanzu kuma sai iya halatta ma wani ina fata ana fahimtar hukuncin kenan kun ga komi musulunci yana mana taka tsantsan a kai domin shi wancan kusantatta da yaran nan yayi ba a ma ɗaukar shi akan komi to shine malam sai ci gaba ce aka ci gaba da mana bayanin kenan akan saki shi saki kamar yadda yake a musulunci ko kuma a luga ko a istilahin malamai suna ce hallin ismatu mun aqidatu bayna zawjayn saki yana da rukunai rukunai guda hudu na farko miji na biyu mata na uku kasat shine niyya ya kasance mutum ya yi shi da niyya alal misali me ake nufi ana da mutum ana hirar saki ana hira ne to sai so ya hirar saki sai bakin shi harshe ya laukashe sai wani abu magana yake na saki waccan ko kuma mana yi wata kalma dai wata ke nuna ta saki ya mata shi amma Allah ya san shi a zuciyarki ba wannan ne ba bakin ne ya lauyi kuna fahimta to wannan ba a yi tibarin wannan ba saki ba ne ba tun da bai yi niyya ba haka da za a tilasta ma mutum wasu za su kawo mutum a tilasta a azabtar da shi a fashi kacin ka saki wacce bala'i ya masa masifa sai masu sai ce na saka aka sha mashi lafiya da suka dawo gida ce ban saki mata ta bato bai saki ba ba saki bai yi ba saboda tilasta shi ne aka yi har gara a nan kusan musamman malikiya ta wani lokaci tana da ɗan matsawa ta ce a'a inda ya san ana kinaya sai ƙin kinaya suka ce to a nan ma'ana shaguɓi sai ya san da shaguɓan sai ƙin shaguɓi ko direct sai ce na saka to a nan daga wacin malamai na zahabu malikiya suka ce a za a ɗora mushi saki ina ba ta fahimta kun san wani lokaci mazahabu ta malikiya tana matsawu ba mana a ba gawa kashi don mai rai ji tsoro wani lokaci sakaki da ake barwa agalabiya tana da wata ka'ida da sauran mazagoyi ba sada shi yasan ya da yawa zaka wani hukumci na masafa malikiya to suka ce inda ya san da tawiya ma'ana shakube sai yake sai ka ce to za a tabbatar mishi misali ala misali da aka azabtar da shi aka ce wani ka saki matarka aka za mace aka nuna mashi bindiga ko aka tsara mashi bulala to dan duniya na ya iya wani ya ce tso yi wacin dama ai sakakka ce tintinin sakakka ce
da aka zo aka ce me kake nufi yace yi da ba yawon ta ba na bar ta dama ba tana ta yawon ta inda ta ga dama yoyi kuma mine ne to kun ga ba saki wani yayi tauriya kuma ba saki bane ba tunda da namu wata ba a saki take ba imana ni duk inda take so take zuwa na ba ta dama duk inda take so take zuwa eh kaga anan wata manufa ce da yake fada ko ba ta kusa ba ta nesa shi abin da gini mana ni tana yawon ta cikin gari da ma ba wacin sakin yake nufi ba to zaka je to saki shi bai yi ba eh tun da dawo ba kulle ba ke shi ta hawi ni na ma kulle nake a saki yawon da take yi kawai da na tantanin a sake take kawai ya da kai kai na tsammanin ya sake ta a'a ba ne je ina nemi nace a tun da ni ku da ba kulle nake ba da ma kawai a aranni mu je unguwa ce mai je yawo ne kawai ina ba ta bayyuta to saboda haka sai malamai suka ce to dai idan ha aka tilasta ma mutum to shi ma saki bai yi ba to shi yasa aka ce alƙasar waɗannan su ne rukunan saki miji mata niyya mana nufi sai kuma na hudu shi ne asiga mutum ya faɗa da bakinsa to ita wannan siga akwai sare akwai kinaya ma ga akwai da mutum zai fito karare ce ya sake wannan babu zancen kokon ta ma a na sake yake sake daya to wannan sare ne akwai kinaya sai ce ce ki gida yana zuwa ko kuma tafi gidanku tafi gidanku to kaga anan tafi gidanku kai me zaka doka ka ɗoga mishi saki a sai an tambaye shi wani wai ka ce mata ka tafi gidansu eh na ce ta tafi gida ce wallahi addaba ta ce ta yi kawai da in je barci ne nake so ne ta tafi kawai da in je na huta kuma yanzu ta dawo ba shi ke ta dame ni ne eh ko kuma a da mu kai wallahi wani abu ne ta yi nake so a je gida in kai in je in faɗi in kai kai karanta a yi mata nasiha shi kenan ba saki ba ne ba shi ne kinaya yake waɗalaƙus salasa fi kalmatin wahida ko waɗalaƙus salasi fi kalmatin wahidatin bid'atun yalzamuhu in waƙa'a nan ne ko? eh yalzamuhu wa yalzamuhu in waƙa'a barakallahu fi yanzu saki uku a cikin kalma guda ɗaya to mu saurara mu shi yamma 'yan mazahab ta malikiya a mazahabar ta ta malikiya saki uku mutum ya yi saki uku a cikin kalma guda ɗaya bid'atu bid'a ne kuma bid'a ce muhdisa kaga manzo Allah ce fa kullu muhdisatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar mala ya ce to ba a yi umarni da haka ba kenan mutum ya aikata abin da ke saɓani sai dai amma suka ce yalzamhu su kuma a mazahan malikiya suka ce to za a lazanta mashi inda ya saki uku ya yi garaje to kuma ukun za a tabbatar mashi don ya ɗanɗana ya shi ai daman garaje ne abin da musulunci ya sanya ce idan mutum ya sake ɗaya biyu uku to na hudu ba zai dawo da ita ba har sai ta aure wani miji in mutum yana da kishi kana son matarka kaga ai ba za ka sake ta har sake uku ba kuma ta koma ta je ta aure wani ta kwanta da wani ta sake dawo maka in kana da kishi ka sai ka kiyaye kaga to saboda haka saboda mazhabar malikiya su kuma sai suka ce to tunda yayi wannan garajen to an tilasta mishi me ya sanya suka ce a'a ai saboda akwai wani mutum ya zo a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki matar shi so uku lokaci guda ce ya sake ta saki uku sai manzo Allah aka zo aka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tashi su hudu ba a tsaye yayi fada yayi fushi yace atal'abuna bi kitabillahi azza wa jalla wa anna baina azhurikum yanzu ku yi wasa da littafin Allah ina tattare ina a tsakaninku har mutum wannan renin hankali ne ma mutum ya ce wai ciki na saki ki saki uku musu Allah ya yi fushi ya yi fada to saboda haka su mazhaban malikiya sai suka doka wannan fada da manzon Allah ya kace kawai ya lazamta kawai uku ne sarak suka ce ai tunda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ta faru kuma manzon Allah yayi fada saboda haka to saboda haka sakin yayi uku wasu daga cikin malaman mazhaban malikiyar ma shine nan da suka ce yalzamuhu saki ukun ya ishe shi in waqa'a idan ya auku fi kalmatin wahida cikin kalma guda daya wannan shine sananne a mazhabin malikiya amma a mazhabin malikiyan ma akwai wanda suka ce a'a ba saki uku ne ba saki ɗaya ne ina ba ta bayyana a mazhabin malikiyan ma daga cikin malaman yanzu hazan malikiyan ma akwai wanda suka ce babban da wasu suka ce a yana nan sake ɗaya shi sai dai mi amma mutum punishment punition saboda ya saba wa karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba sunna yayi saki na bid'a ina ba da ambata to saboda haka inda za a kawo hujjoji a gaskiya sakin bai yi ba uku sai a ɗauke shi akan guda amma ni in a hukuma ce ta musulunci to sai a irin waɗannan kawo su ake a tsala mushi bulala a gaban jama'a mushi ɗan bulala biyu ko uku a ce mara kunya so je ka in an sake ka sake da sakin ɗaya ne amma kuma bari ka gani kai fitsararre ba ka san akwai wanda zai ce ce na miki saki duhu to saboda haka sai in ya shi alƙa wannan shugaba hakimi sai ya kira shi ya ce to ka ce ka mata dubu ya ce to mun ɗauki ɗaya wanda na shari'a da mun saki da aka sani ɗaya ne ko ba ka musulun saki ɗaya ne a yi a sake a yi a sake har yake uku to mun ɗauki guda ya ce to sauran ɗari taran ya ce to ku zo a mashi gulala da an fara tsala ce wayi wayi ta a ce to gobe ka ƙara to gaskiya wannan hukumcin inda san samu da shi ne ya fi hujja ya fi dalili gaskiya mazahar malikiya suna yin haka ne gaskiya saboda yadda suka san al'umma take sakaki ne to shi yasa su kuma ba su sakaki a galabiya hukuncin zagan ka'idodin da mazahar malikiya take da su ya sha bamban da ka'idodin sauran mazahabubin wannan kuma sai mutum ya karanta usulul fiqh da makasid shari'a usulul fiqh in mutum ya karanta usuli zai ga ka'idodin da mazahar malikiya take da su waɗannan ba waɗannan ba su da su to shi yasa zaka hukuncin mazahar malikiya ba sa sakaki kuma in a tarbiyyantar da mutane gaskiya hukuncin mazahib malikiyan ya fi ƙa'idodinsu domin su suna cewa idan aka ma ɗan adam sakaki daga ya bar ana cewa wannan sunna ne ko wannan mustahabi ne to in ya bar da mustahabin daga mustahabin sai fada sunna daga sunnan ya raina ta kuma sai fada faralin sai kuma ya lalace amma idan aka mutum a mustahabin ma aka tsananta ma mutum ya ki bari sai ga ya rike addinin sa kazam shi yasa ya ƙa'idodin ba to saboda haka saki uku bid'a ne wa dalaqu sunnati mubahun shi kuma saki na sunna shi kuma saki ne na halal shi ne sakin da shari'a ta yi izini da shi to ya sakin ya sakin sunna yake shine wa huwa an yudallika ha fi duhurin lam yaqribuha fihi dalaqatan thumma la yatbi'uha dalaqan hatta tanqadi al-idda a cikin wannan magana kawai sai kayyade maka mana abubuwa guda uku hudu kai wanda shi in mutum yayi lazumci yayi lazumci waɗannan abubuwa to yayi saki na sunna shine ce wa dalaqu sunnati mubahuna sakin sunna ya halatta to ya saki nake na sunna wa huwa an yudalliqa hafi duhuri shine mutun ya saki matarsa bayan ta yi tsarki lam yaqrubuha bai kusance ta ba na farko ta yi tsarki mana ta gama al'ada ta yi tsarki tip ba tare da ka kusance ta ba to yanzu da kana da niyyar sake kace to ka saki shine na kunga na farko tsarki na biyu lamai karubaha bai kusance ta ba a'a kada ka kasance sai da ka kusance ta ta gama tsarki ka kusance ta kuma ka ce ka sake ta to nan kayi bid'a lamai karubaha ba kusantar iyalinka fihi dalqatan kuma sa na in ka tashi saki ɗaya zaka mata ba zaka ce ba na yi miki saki goma ko saki biyu suma la ya tabi oha dalakan hatta tan kajiya idda sa'annan kuma bayan yayi wannan sakin ba zai bita da wani saki ba tana cikin idda ce kuma na ƙara miki da a'a sai ta gama iddanta to kaga wannan kaidi guda hudu idan mutum ya lissamce su ya bi su to yanzu yayi saki na sunna wala hu rasha'at fillati tahidu to idan mutum ya irin wannan saki na sunna to musulunci kuma ya bashi damar komai shine wala hu raj'atun fillati tahidu musulunci ya bashi damar yayi kome ga matar da take shini malam ta dukulu fil haidati salisa matukar ba ta shiga jini na uku ba kenan kaga shi sai aka ce mace ta zauna a cikin gidanta kuna nan tare kana yau ce fa ne kana kawowa ta ci ta yi mulmul ta tashi ta yi wanka ta yi ado dare yayi ka ja ɗakin ka ta ja nata ana nan ana nan kai to saboda haka ce kai ka fasa shi kenan dama abin sun ce za mu sauke a ku fasa to saboda haka ta yi jini daya ta yi na biyu duk kana da damar ka yi kome ka ce na mela ki kuma ba tare da sadaki ba ba tare da wani sabon aure ba kawai da ka ce ka mela ka mela kuma babu wanda ya isa maka cikas ko baba ko mama ya ce ai mu ba mu yarda ba ba ka yarda ku awu nan maganar musulunci ce ba maganar ku ce ba musulunci ne ba shi daman nan kare kenan damu in ana a karatu an san addini da baba da mama ma ba su shiga cikin wannan sha'ani ba to kun ga a sauƙaƙe to malam ta tukulu fil haidati salisa idan ta shiga cikin haila ta uku to nan sai suka ce babu koma babu komi ga haƙƙin fisala fil hurrati aw saniyati fil ammati ga diya a ita shine uku take iddata ko to ita ta shiga ta uku babu komi in kuma baiwa ce ai ita kuma baiwa jini biyu ne take ko na iddata to ita in ya ta shiga ta biyu to shi ma ba komi in diya ce jini uku in ta shiga na uku babu komi in kuma baiwa ce jini biyu to kaga anan kuma wannan fasara ga waɗanda suka ɗoki alƙur a matsayin jini su suna kakwai kenan da ta fara jini na uku babu komi amma wanda suka fassara alƙur can aya da Allah subhanahu wa ta'ala ce wal mudallaqati yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru Allah ce wanda aka sake su za su zamna su yi al'ada ƙuri'i uku to a nan malamai suka akwai fasara biyu ƙuri'i yana ɗaukan jini kuma yana ɗaukan tsarki amma mafi rinjaye shi ne tsarki to waɗanda suka ɗauki ƙuri'i jini to kenan idan ta shiga jini na uku sau saboda haka kenan ba za ka yi komai ba amma waɗanda suka ɗauki ƙuri'i tsarki ne kenan ta yi jini ta yi tsarki ɗaya ta yi jini ta yi tsarki biyu ta yi jini ta yi tsarki uku ka kenan don ta shiga jini na uku bai hana ka komi kenan sai in ta gama ne ina ba ta fahimta to saboda haka kenan sunan sun ɗauki jini shi ne ƙwarar kenan saboda haka idan ta shiga ta uku to ba za ka yi komi ba ga haƙƙin ɗiya ko kuma baiwa me ya sanya aka ce mutum ya kome domin a lokacin da mace take al'ada take idda in a ɗakin ka dan saki ɗaya saki biyu har yanzu alaƙa ta aure ba ta tsinkewa tsakanin ku da ita har sai in ta gama idda tukun alaƙa aure take tsinkewa shi ya sanya abin da yake malamai suka ce kome kana yi da faɗa ke ke kai wacce na mela ki shi kenan ko ta komo ba ta ce a ni ban yarda ba kawai ta melu yana ba damanta wasu suka ce a'a ko kuma ma yi wani abu wanda suke nuna da ya zamantakewa ya rungumi iyalansa ya sumbace sa ya sa ɗaki shikenan kawai an gama to sai dai amma ba makawa dole sai ya sanar tun da dama ya ce ya sanar da mutane cewa na saki wance yanzu na cin al'ada to yanzu kuma abin da ake bukatar shi ya sake shaida ce to wane na da na saki iyalina na milo ta kawai shine abu da ya faɗa ma iyayenta ita ma ta ce to da ya sake ni to yanzu ya milo ne yanzu kenan ni igiya guda ta tsinki wani shine ka'ida da za a yi فإن كانت ممن لم تحد أو ممن قد يئست من المهيد طلقها متى شاء وكذلك الحامل وترجع وترتجع الحامل ما لم تدع to muna cikin bayani aka ce fa in kan idan ita wadda aka saka tana jini kenan iddata jini uku ko ko tsarki uku ta yi jini ta yi tsarki to idan ta yi jini idan ba ta gama wannan idda ba miji yana da damar ya yi komi to yanzu magana da yake so yi mana ya ce fa'in kanat limman lamta hit to yanzu ita wannan mata da aka saka amma ba ta al'ada mijinta kuma ya sake ta saboda ne saboda ba mamaki yarinya ce karama aka aura mishi ba musulunci bai hana auren yarinya ba don wannan yahudanci ne mu suka kama da dukkan su bata mana ayyanmu ne a ce wai yarinya ce ta kai shekara ta takwas wannan yahudanci ne kuma Allah raba mu da su insha Allah Aisha mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta nawa manzon Allah ya aure ta tana da shekara shida aka daura musu aure da manzon Allah kuma ya tare da tana da shekara tara ta kenan manzo Allah ne ba kauye kofa za a nuna mana barikin banza a ce sai ta yi sha takwas amma kuma in ta yi lalace wata lalace kafin sha takwasin kuma shi kuma mai hukunci a kira kwai kenan da kun ga lalace a ne ake so mana to yanzu mutum ya saki matarsa karama wadda ba ta jinin al'ada ita ba ta fara ba an ce ita kuma wadda ta fara al'ada ita za ta yi salasa ta ƙuro to ita wanda ba ta fara ba au mimman ya isa min almahidi a'a ko kuma matar da ita kuma yanzu ta yi girman da har ma ta bar al'ada sai aka sake ta ita yanzu mata shi saboda ta kai wani girma ta kai sama da shekara 40 50 ko kuma mace hamsin sattin da ya labarin masu na yin jini to a ce ta kai irin hamsin sattin inna wanda ta fasa al'ada to yanzu kuma aka sake ta ko kuma a'a miji yake so ya sake ta lallaka hama ta sha to su wani babu wani ƙayi duk lokacin da miji yake so sai sake su tunda dan ba jinin take ba kenan abin da aka hana a saki mace tana jini ko kuma mutum ya saki mace bayan ta yi tsarki ya kusance ta sake ta duk wannan shine haramu to kaga wanda bata jini duk lokacin da ya ga dama zai yi sakinta ko kuma wanda daman eh saboda yarinta ko girma bata al'ada ko lokaci za a iya sakinta wa kazalika alhamil haka ma mai ciki ita ma bata da wani matsala duk lokacin da miji ya ga dama zai sake ta babu bidiya a ciki da ita da waccan da waccan da waccan guda uku duka su uku da wadda aka saka saboda bata al'ada saboda karanci da wadda aka saka ita kuma bata al'ada saboda girma da kuma mai ciki daman me ake gudun daman a yi abk in kadda a kai wani abu cikin wani abu hada wata zuriya cikin wata zuriya mana sai an tsarkaka an tabbatar da mace yanzu duk wani adn na wancan farkon miji yanzu babu shi wannan idda da ake ba karamin hikima bace musulunci wannan sai ya zazzage dukkan wani tabo ta asar tras na wancan tsohon miji tukon yanzu a bata damar sake sabon aunin da ba eh
shine muke bayani mai ciki a kowane lokaci ana sakinta haka wadda bata al'ada saboda yarinta a kowane lokaci za a sakinta ita babu bid'a haka kuma wadda ta yi girma duka za a yi to ita kuma wadda bata da tsaki mishi ya sake ta yanzu ya yi saki na bid'a shi kuma saki na bid'a in aka yi shi bai yi ba kamar yadda hadisin abdullahi dan umar shi ma zamu zo nan gaba zamu karanta shi bayanin zai zo abdullahi dan umar ya saki mata suna cikin jini aka faɗa mu Allah sallallahu alaihi wasallam mu Allah ya umarci mata murhu fal yuraji'a take ka mai umarce shi ya mido ta har sai ta gama ta yi tsarki ta tsarkaka sanin in ya ga dama ya rike in ya ga dama kuma ya saki ina ba ta an fahimta to amma ce watur kun ka fahimta akwai ta tambayar wa alaikum salam eh wace eh muna zuwa yanzu kan gabace ka yi tambaya yanzu kan gabace muke muna bin abubuwan na daki-daki don ku dinga fahimta kenan inda ba fita ba kuma sai ku ƙara neman sharhi a kai
wa turtaja'ul hamilu ma lam tada kenan can an hana mutum ya saki matarsa tana cikin mai jini a kawai lokacin da ya ga dama tana cikin jini a'a akwai ka'ida mun gama wancan an gama hukuncin idan mutum ya galibi to wasu kuma sai aka samu wannan hukuncin yanzu ita kuma wadda bata al'adar saboda yarinta ko bata al'ada saboda girma so haka hada su da mai ciki to su kuma ba su da wannan illar su kowane lokaci za a iya sakin su in an sake su ba a yi bidiya ba ina fata fahimta to amma gashi to tambayar taka sai ce wa turtaja'ul hamilu ma lam tada amma mutum yana iya mido matar shi mai ciki a kowane lokaci ita yanzu bata da waccan ai ita waccan mai jini ba mamaki a cikin wata uku ko a wata biyu sai ta yi jini uku kaga ta gama iddata sai ta je ta yi aurenta ina ba ta fahimta ko kuma in ma ya matsiya a wata uku to amma ita mai ciki ta yi cikin wata ɗaya ne sai aka sake ta kaga a ga wannan ma sai da ta yi wata wata ɗaya ɗaya ɗaya har tara ina ba ta fahimta to har yanzu tana matsayin matarka kana iya komi ba wanda isa shigo a wannan lokaci daman son samu ne ta zamna a ɗakin ka tana nan kaga har wata tara ko ma in cikin ya ja ma ta yi wata goma ma kafin ta aihu to watur ta shau to a wannan tsakani mutum zai iya maido matar shi mai ciki malam ta da matukar ba ta aihu ba sai da koya wata tara shambar a farta ka daban zanen amma kana cefe ne kana komi har yanzu baka huce ba sai bayan wata takwas takwas sai ka huce kawai a ranar yake ce wancan ya ce na mai doki sai kenan ta koma dama a guri da ya kuce koma an yi tsiya ma ta koma gidansu kawai bayan wata takwas sai ka ce wancan ya ke na mai doki to shi kenan ta mai doki babu zancen a kasa daki babu zancen malami babu zancen komi matakkace a lokacin har wannan an fahimci wannan shi ne wa turta ja'ul hamil malam ta da a nan malamai suka ce ma kai ko da alal misali sai da ta yi wata tara da kwana tara rannan kawai sai ta aihu ta aiho ɗa guda sai aka kira aka ce wane ya yi albishirin karki mataka ta aihu ɗa aihu ɗa ɗaya ya ce amma ho akwai wani alamun mun ga zo a motsi kamar akwai wani abu da zai fito ‘ya'yan kawai biyu ne sai ka ce na medo ta to ta medo sun da malamai suka ta aiba ta gama aikuwar ba wancan na biyu bai fito ba to ta medo wani sauƙi duka waɗanda shari'a amma in ɗaya ne a to sai turo ta yanzu kuma sai ta gama yadda kuma ka shiga layin zawarawa daga baya kuma sai wannan to amma a takaice matukar ba ta aihu ba ko da alal misali gobe za ta aihu ko kuma tana naƙuda sai ka ce na maida ta to ta maidu shi kenan ba tare da sai an sake wani aure ba yin wannan an biya sadaki yayin matar ka ce dama to shine abu ita kenan kaga mai ciki tana da tsawon lokaci ita kana da wani advantage mai yawa shine bambancin su kaga su yanzu ko akwai wata tambayar to insha Allah wal mu'tadatu bishuhuri ma lam tanqadi iddata ita kuma wadda take al'ada to yanzu kaga wadda bata shiri an sake ta saboda yarinya ce to kuma an ce shi ta yi idda haka kuma wadda ta girma ita ma bata jinin al'ada ta girma saboda girma yanzu bata jinin jini ya doke to in aka sake su shi kenan su zauna ba za su yi aure ba a'a za su yi aure to ya idda su take to su a nan idda su shi sai su yi da wata wata uku da ita waccan yariya sai ta yi wata uku ita ma waccan tsohuwa ko wadda ta licijiya ta fata al'ada ita ma wata uku to su ne ashe mata su gane ba kowace mace take idda wata uku ba a'a kowanne da ka'idar shi wadda ba ta jini ita ke aka ba ta ka'idar wata uku saboda karanci so kuma da girma kenan kaga dole mu bambanci ya kamata mu duka mu da mazan da mata mu san wannan darasin amma diya sai ka samu wata macen tana al'ada ma kawai ta dauki wata uku to akwai wadda mai jini a wata uku ba za ta gama al'ada ba akwai kuma wadda za ta gama al'ada ta a wata biyu ma wata mai saurin jini ce a cikin wata biyu kawai sai ta yi jini uku akwai a wata uku ma ba za ta yi jini uku ba ta tana da wahalar jini sai ta jima kafin ta yi jini ma sai ce wata uku kafin ta yi jini daya to in ji har tana jini to in shekara za ta yi sai ta jini ukun nan in wata uku sai wata uku uku take jini to saboda haka sai wata uku ya yi ta yi jini daya da lissafa daya a sake wata uku ta yi jini na biyu a lissafa biyu a sake wata uku ta yi jini na uku a lissafa uku to yanzu tukun a ce ta gama idda kaga anan bonus in mushi ne to amma in malalalci ya ce wadda bata tsoron Allah subhanahu wataala kawai sai ta bayar mata uku sai ta ce ta gama idda to haramu ne in ta yi aure yanzu ba aure ne ba ta yi waju ko ne ina ba ta fahimta kuma sa'an nan shi miji ma in ya sani da wanda ya daura auren mun yi bayanin aure cikin idda ko to hukumta sai an hukumta su da shi da waliyin da shedin da wanda suka daura auren duk kamata a kai su wajen hakimi shugaba ya hukumta su sa'annan kuma wannan aure in har an kwanta shi ma duk wancan darasin na wancan sati haramci ne na har abada kenan kaka akwai wasu abubuwa da mutane suke wasanni da su kuma sai su kai mun daga hallaka su kuma duk wannan abin zai tasiri ga zuriyar mutum ana kiyaye ne ka ɗauko wata zuriya ta wani gida a ka cikin wani gida akwai wani bincike da aka yi ni na taba shi a rediyo ni ko bbc ne ni ko wani muna ji bbc ne suka bincike a amurka suka fi unguwanni matan unguwanni suke ta auna su kawai kocin suke samun perturbation in adn adn a cikinsu duk matan kafiran nan kowace sai a samu adn goma wata ishirin wani abu gasu nan barkatai da yake sun zama kamar dabbobi wannan tabi wannan tabi wannan al'umma da yawa unguwa guda suka bi suka awo sai suka ce to bari su dawo wajen matan musulmai da suka auro matan musulmai sai suka samu kowace mace adn ɗaya ne gare ta namijin ta kama duk masu liman da shi aka sami su adayin ɗaya gare shi a shi kuma musulunci addini ne tsabtatacce wallahi addini ne da ya mana gata da shi sani wal aqra'u hiya al adhar abinda ake nufi da qur'i shine tsarki kaga anan masu ma sun bayyana suka ce shine tsarki
wa yunha an yudallaka fil haid an hana mutum ya saki matarsa tana cikin jini haramun hani ne na haramcin duk mutumin da ya saki matar shi tana cikin jini fa in talaka lazimahu idan a mazhab malikiya kun ga sun ce muku ba su wasa su buga su doka suke suka ce idan ko mutum har yayi garajen ya saki matar shi a cikin jini sakin lazima huwa suka ce lazimta mishi sakin yayi wa yi shigar alada shi a ce amma kuma za a tilasta mishi ya maida ta malam dan kadi idda matuka bata gama idda ba ma'ana ne su sai sun tsinka suka ce ba dai garaje ne ba ai maganin wane ne da jira ne suka ce kawai tun da ya tsinka su ma sun tsinka sai a ce mishi to iya ka guda ta tsinki amma kuma mai data su kaga a can ai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam murha murhu bal yurajiha me umarce shi ya maida ta suma yumsik hatta ta tahura suma tahida suma ta tahura suma in sha'a amsaka ba'da wa in sha'a dallaka qabla an yamassa hadisi manzo Allah kaga abin da yace yace annabi sallallahu alaihi wasallam Umar ta yi kan umarce shi murhu bal yuraji'uha umarta shi ya maida ta su malim suka ha ya rike ta hatta ta dahura har sai ta yi tsarki sun mata hida sa'annan ta sakin wani jini sun mata dahura ta sake tsarki kun gane abinda manzo Allah ya faɗa ma Umar bin Khattab yace shi umarci ɗansa da ya saki matar shi tana cikin jini manzo Allah ya faɗa ya ce ka ce maida ta in ya maida ta ya rike ta ta yi tsarki sai ta gama tsarki kuma ta gama tsarki ta sake wani jini ta gama jini kuma ta sake tsarki to yanzu in ta gama jini yanzu a nan in ya ga dama ya rike ta in ya ga dama sai ce ya saki tukwa saki ya yi to amma kaga a nan su kuma maza malikiya sai suka ce wa yunha an yudallaka bil hada an hana mutun ya saki matar shi a cikin jinin al'ada fa in dallaka lasimahu amma in yayi har yayi sakin yayi garaje yayi sai suka ce to ya tsinke kwa tsak sun tsinka igiya ta eh ta tsinke ne kuma wa yushbaru ala rasha kuma a tilasta maka dole ka koma ka rike ta malam tan kaji da matuka bata gama idda ba wallati lam yadkhul biha yudallikuha mata sha'a amma ita matar da mutum ba a tare ba mutum ya auri mace bai tare da ita ba to ita wannan duk lokacin da ya ga dama sai sake ta ita bata da wani ka'ida bata da wani hukunci akai amma wahidatun tubinuha sake daya ya nisan ta mashi da ita wasalafu taharimuha amma uku zai haramta mashi ita illa ba da zaushin har sai ta sake wani sabon aure wa man qala li zawjatihi anti daliqun fa hiya wahidu yanzu kuma mutum ne sai ya ce wa matarsa anti daliqun wance ke sakakka ce bayya wahidu in ka ce malamai suka ce kawai saki ɗaya ne hatta ya nuya aksar min zalika ba a bukatar shi a ce a a tun da ce ke sakakka ce ai a ce ni sakakka ce ka san wata ta ce ni a ce ni sakakka ce kenan sakakka kenan abin da yawa ta babu wani abu ko a musulunci da ke sakakka ce saki ɗaya ne ma'ana ita dan bai ce na sake ki hatta ya nuya in ma ana haka ta ce ha ai ka ce suka to sai a ce to kai sai a dawo wajen mijin a ce kai nawa saki nawa kai niya sai ce daya sai ta kuma shi ke taki za a ɗauka ko tashi shi yake da fawa a nan shi za a ɗauka magana shi za a ɗauka shi na kace hatta ya nuya aksar min zalika sai idan ya yi nufin fiye da haka to kan kuma sai a hukunta mishi so a mazhaban malikiya in ya yi fiye da haka to sai a lazumta mishi to nan kuma ya kamata mu tsaya mun zo makwana sai mu tashi wal khulqu insha Allah kuma kaya ya tsinke a gindin kaba ko lokaci ya yi sa'adun kuma gurin kwana ya zo insha Allah sai mu kwana a gurin da fata abin karanta daidai Allah ta ramu cikin ladan abinda mu kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata fasubhanakallahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ساكت عليك إن شاء الله